da namu baki daya malam ga gudumar omo a kai wa 'yan kurkuku ina roƙon malam da ya saka ni a addu'a Allah ya biya mana bukatunmu na alheri Allah ya saka mata da alheri ta bayar da gudunmuwa ta omo a kai gidan kurkuku ta ce kuma ina mai roƙon malam da ya taimake ni da alƙur'ani mai juzu'i 60 to ni ma zan ba da taimakon insha Allah ta'ala na ƙur'ani sai a zo a karɓa bayan an tashi ki zo za ki bayanin sunanki ga sunanki a rubuce in kin faɗa sai in baki ba zan faɗi sunan ba dan kan wata ta ce sunanta ne ga ta aljihu na takardar Assalamu alaikum. Allah Ubangiji ya karɓa mana. Ina da tambaya ta ce mun rabu da mijina tun da muka rabu bai kira ni ba. Mun je ɗiban kaya sai yayansa ya ce ai ya mai da aurenmu na dawo. To shi mijina bai ce min na dawo ba. Shi ne na ce auren ya maidu yayan mijina ya ce na dawo. A in mijinki dai bai ce ki dawo ba ai bai ba. sai dai ya gaya masa ya gaya miki ai ba yayin mijinki ne aure ki ba dole sai yayi magana in har yayan yana ga ya isa da shi to ya gaya masa ya ce ya dawo da ke wannan kwama cala da mai tai kama ai wannan dawowar wulakanci ne ba shi da zai aure ki bai yi magana ba to amma kuma akwai wani abu ki dawo din tunda yayin mijin ke ce ki dawo ki dawo ki ga me zai faru idan kika dawo in yazo rabon kwana yana shiga ɗakin ki da ya kwana da ke shi kenan kin dawo kar ki komawa ki koma din durkusawa da ba gajiyawa ba ki koma kuma ki shiga da ƙarfin ki ki tafi da kulauzin ki masu ƙwari a sauran kofar gidan ki buga su da yawa da ayatul kursiyun ki mai yawa saboda ki kori aljanu da shedanun gidan in ma akwai kishiya a gefen ki ki tattofe ta tukunna kafin ki shiga ɗakin ki addu'a nake nufi mai ƙarfi ki koma in kika koma ki shirya ki girki ki abinci ki jira zai zo ko bai zai zo ba in bai zo ba ga mai waya ki ce lafiya na gaba ka dawo ba ko aiki ne ma yawa wallahi wato ni abin da yake damuna da ku in na ba ku shawara sai ku ci karba wallahi wallahi ba matsala ba ne wallahi ba matsala ba ki wankanki mai kyau ki gyara abubuwa ki buɗe gidan da turare Allah tun daga ƙofar gida ya fara jin wani iska yana buga shi tukunna. ya zo ya tarar da ke a bakin kofa ba ma a ciki ba kina bakin kofa kin cakare kin yi kwalliya kin yi ado kamar ba ke ba ya ga cewa da kika tafi gidan kunnan ashe da ƙarfin ki kika dawo yana zuwa kafin ya yi magana ki je ki karɓi jakar hannunsa ki riko hannunsa ki ce sannu da zuwa wallahi wallahi zai dawo haka ake yi ai ki koma maza maza yau din nan ki koma ki je ma ki sha ruwa a gidan kawai ha to shi to shi kenan ku je ku zuga ta kar ta koma ni dai kin ji fatawa ta wallahi ni in ni ne ke wallahi yau a gidansa zan sha ruwa in kin gama gariba ma can ta yi bai turo kankana ba ki buga ki ce baban mami kankana fa bata iso ba har yanzu kai da fatan kana cikin ƙoshin lafiya da Allah malam ina so ina son ganin ka ne akwai abin da zan gaya maka to sai dai ki haƙuri yan hizba ne na san ba za su bar ki kilo wajena ba saboda abubuwa sun yi yawa a ko dai ki rubuta a takarda ki aiko ko ki bugu waya wallahi ba ni da lokaci ne a nan gurin sai mace talatin ta zo ta tsaya a nan kowa da larurarta matsalar mijinta a'a matsalar ɗanta a'a mai gidanta ya mata kaza a'a iyayenta sun mata larurori dai ga su nan to kuma ga lokaci ya riga ya ƙure kuma muna gama wannan karatun fa karatun maza nake shiga na limamai sai azhar muke tashi to sai dai ki haƙuri a ki rubuto ko su baki lambar waya shi ma ki bari in na koma Kano sai ki kira na san samu nutsuwa to ai gaskiya ne na samu nutsuwa amma yanzu kan nima ta kaina nake yi yawwa yanzu nan bacci ne a ido na kamar na yi yaya saboda an yi tahajjudi jiya dan baccin safin ma ba a yi ba kun zo ku kuma kun samu ido kuna jira na wallahi karfe taran nan na safe ji nake kamar karfe ukun dare ne da kyar nake yi kurawa an gaji wallahi ga ba ruwa a gefe ballanta za ka ɗan ji kan ƙoƙarinka shi yasa murya take ta dashewa amma dai an kusa wannan ta ce malam na neman ka taya ni addu'a ya ta ne ba ta da lafiya matar aure ce ta faɗi ko calcium ne yake damunta sannan ta je asibiti an ce hanjinta ya yi datti kai jama'a dama hanji yana da ci kuma kodanta ya ya tabo to wannan akwai aiki sai ki je a miki aiki kar ku zauna da ita a gida tunda likitoci sun faɗa a je a kwashe dattin kodar kuma a je a duba ta kuma ki ba su shawara ta yawaita shan ruwa ruwa kan ruwan wanki ne yana wanke komai ta rinka bulbulan ruwa tana tiltilan ruwa insha Allah za ta samu sauki kuma ta je asibiti ko akwai malam abin da zai ce maka da shi shine wannan bayanin kar ku zauna a gida irin wannan manyan ciwo fa kar a zauna a gida malam um, da fatan kana lafiya rashin lafiya ne yake damuna na nemi magani ban samu ba ban samu dace ba da Allah ko zan kawo ruwa a yi min addu'a a ciki to ki kawo sai a miki addu'a insha Allah Allah ya baki lafiya malam an wayi gari lafiya Allah ji kan magabatanka malam bana malam bana da yin aure na shekara hudu kullun na samu ciki daga bari sai aihuwa ba rai malam dan Allah a taya mu da addu'a Allah madaukakin sarki ya tsayar miki da cikin nan kuma ya baki dan abin da zai gaje ki kuma ta addu'a albarkacin azumin nan idan kin ɗauki cikin ki rinka samun ruwa na zamzam kina yawan sha kina karanta fatiha da yawa da yawa a ciki da zarar kin ɗauki cikin ki rinka addu'a kina ce Allah tabbatar miki da shi zai zauna insha Allah da fatan kawaye gari lafiya Allah ƙara wa rayuwa albarka malam a taimaka min da addu'a Allah ya shiryar mana da yaranmu to haddana wani ma yaran duka Allah shirye mana gaba ɗaya Allah ya ba mu dacewa wannan ta ce a yi musu addu'a Allah ya yaye musu masifa ga ɗari biyar ta bayar Allah ya miki albarka Allah ya yaye bala'i wannan ta kawo ɗari biyar ta ce ga shi a yi mata addu'a yaron ta ba shi da lafiya to Allah ya ba shi lafiya wata ta kawo naira ɗari ɗaya ta ce a mata addu'a Allah ya ba ta ilimi mai amfani ubangiji Allah ya taimake ki ya ba ki ilimi albarkacin ɗarin da kika bayar wata ta ba da ɗari biyu ta ce yarinyar ta ba ta da lafiya a mata addu'a Allah ya Allah ka ba wa ‘yarta lafiya ka warkar da ita wata ta ba da sutura guda bakwai ta ba da naira ɗari da sutura bakwai ko? ko kayan marayu ne guda bakwai ta ce a yi mata addu'a ciwon aljanu ne yake damunta Allah ya yi mata Allah ya karɓi sadakarta wata ta ba da naira ɗari biyu ta ce mamatta tana yin sana'a amma abin ya ƙi tafiya a yi mata addu'a Allah ya ƙarfafi jarin ya Allah ka saka mata da sadakar da ta bayar kuma karwa addu'a. Wannan ta ce ga riga nan a kai gidan marayu ga kuma Naira ɗari a haɗa musu ai mun addu'a Allah ya biya mun bukatuna Allah ya biya miki bukatun ke taimake ki wata ta bada ɗari ya samu mata a yi mata addu'a sannan kuma karatunta baya zama addu'a biyu za a yi da na yaronta da zai aure da kuma karatu ƙwaƙwalwa baya zama Allah Allah ka bata ƙwaƙwalwa kuma ka sa a yi aure lafiya makiya sun samun ɗana a gaba sun hana mu bacci ai mana addu'a Allah ubangiji ya zauna da ku lafiya kare ku da sharrin makiya wata ta ba da ɗari biyar ta ce iyayenta ba su da lafiya sun tsufa tukub tana neman a musu addu'a samu lafiya su kuma gama lafiya Allah ba su lafiya wata ta aiko naira ɗari biyu ta ce Allah ya haɗa kan yaranta don ta ga alamar sun fara watsewa Allah ya haɗa kansu wata ta ce ‘yarta ba ta da lafiya yau shekara shida, amma dai ba ta kawo ko kuma ba amma muna mata addu'a saboda Allah, Allah Ubangiji ya ba ta lafiya. Addu'a daman duk kyauta ake yi, wannan ma ‘yar kyauta ne. Ta ce, Malam muna roƙon addu'a ga mahaifinmu. A taimaka mana da addu'a. Allah Ubangiji ya ba wa mahaifinku lafiya, Allah ya shirye shi in yana da matsala, Allah kuma ya ba da nasara. Wata ta haiko Naira ɗari biyar, ta ce a taya su da addu'a, Allah ya biya musu bukatu. Ya Allah ni ma ka jefa ni a cikin ɗari biyar ɗinnan nata, ina da bukatu Allah ka biya min. Ko kuma ku shiru ba ku ce amin ba za ku sha mamaki. Wasu sun rubuto ga kudaden nan ga sunan dai da yawa, ba mu gane mai suka rubuta ba duka ya Allah duk wacce ta turo taranta da kwabanta Allah ka biya mata bukatarta kuma wannan kuɗi na ku yanzu yanzu da ikon Allah zan tattara su zan bada ɗan hizba su je cikin gari su siyo mana magi dan gobe za mu je gidan kurkuku magi sai a je a kai wa ‘yan kurkuku magin kin ga kin samu lada Allah ya kai muku ladan Allah kuma ya amsa muku wanda ba su bayar ba kuma a cikinku to Allah ya saka da alkhairi Allah ba da lada ban san dai ya za a yi ba amma dai Allah ka biya wa kowa bukata ba don halinsa ba wata ta zuciya ta ba da naira hamsin to Allah ya saka da alkhairi dama annabi ya ce mata ku yi sadaka a cikin marayun da to ga wasu kudaden ma dai a dunkule ya Allah ka biya musu bukatunsu gaba daya lalle bane yan kurkukun nan za su samu nasha nasha yanzu abinda zai zai burge ku mun tara kaya kaya kaya ya fa na mutum 500 muke so sutura riga da wando duk a wajen tafsirin nan wasu ke ta kawo tsohon kaya ne ake kawo yanzu jiya ake gaya mana muna buƙatar ƙarin set-set na kaya set-set na kaya sama da guda 240 saboda akwai gidajen kurkukun da in an je ba su da shi kuma abin da zai ba ku mamaki wannan tsofaffin kayan fa shine muke kai wa 'yan kurkuku ba shine faran sallah suke fitowa su yi sallar idi a cikin kirkurku mu muna ɗinka sabon kaya amma mun kasa mun gagara mu sayi kaya mai kyau na mutunci mu kai wa 'yan kurkuku wallahi muna da rauni kuma ba laifi ko matan nan kuna kokari wasu sun kawo magi wasu sun kawo gishiri wasu sun kawo omo wasu sun kawo wane ne kuka wasu kowa dai sun dan ka kawo abin da suka kawo duka abin da kuka kawo duk jiya da daddare ba mu yi bacci ba sai da na sa aka kulla shi gaba daya gobe za mu dora su a mota za mu je cam za mu je a tula za mu je billiri duka waɗannan insha Allah za mu je da sassafe za mu fita za a kai musu taimako kuma saƙonku zai isa zuwa gare su duka waɗannan kuɗi da ake ta kawowa ‘yan hizba sai ku tara su a wajen ku duk mun sa su a cikin addu'a Allah ya saka da alkhairi da Allah akwai wasu yaran marayu da muka musu dinki kuma ba su zo suka karɓi kayan ba gashi kuma gobe ba karatu a ranar juma'a za mu rufe kawai zan kira in kin san yaron ko ke uwarsa ne kawai ki daga hannu kar wata ta tashi kawai ta daga hannu don mu gane ta saboda kar wata kuma ta karɓi kayan wani nura umar garin alkali mai shekara sha uku nura umar garin alkali nura umar garin alkali ga kayan sanan an dinka masa na marayu da ake dinka abdurrahman umar garin alkali shi ma dan shekara bakwai abdurrahman umar garin alkali ya isa ni ban ci a surutu ba waye wannan zo nan a ganka jama'a ku gane shine nura umar din to allahu akbar ga kayanka a to to yi kabara kowa ya ji Allahu Akbar.
yawwa dan maraya ya karbi kudi kun ga ya karbi kaya to ga wani ma shi ma Allahu akbar karbi kayanka je ka je ka je ka Adamu Muhammad unguwar Tera shekara 12 Adamu Muhammad unguwar Tera yana nan to ya rinka su zo ta nan dan a gane su kar wani ya zo ba shi bane Adamu Muhammad unguwar Tera shi ma ga kayansa sababbi nan wannan yadi kamar in tafi da shi Kano wallahi ya burge Allah Bello Adamu hayin kwari ɗan shekara bakwai wasu ta zo Bello Adamu daga unguwar hayin kwari kai ku zauna aka ce ku zauna ku zauna baya nan Bello Adamu hayin kwari ya isa ya isa an san shi ba a san shi ba to ke ki daina mana gaggawa ki ce mutum ba ki tabbata sai kin tabbatar Yakubu Muhammad unguwar Dr. Lawan shekara tara Maraya Yakubu Muhammad unguwar Dr. Lawan shekara tara bai zo ba wacce ta san shi ko wata Abubakar Dalladi Hassan kan bariki Abubakar Dalladi Hassan kan bariki a yau babu babu babu ya zo to gashi a bawa mamansa yaya muhammad yaya muhammad gadawo shekara biyar yaya muhammad ne a wace a wani gari yake shi yaya muhammad yakubu to gashi yaya karbi Allah ya albarka ga wani jafar mahmud jafar mahmud sunan malaminmu ne Allah ya masa rahama Jafar Mahmud din nan ana ta nema ɗan shekara goma, bai zo ba. Ya isa saurara. Musa Ado bayan sakatariya. Musa Ado bayan sakatariya, kai wannan ya samu ɗinki mai kyau fa. Wallahi ya samu ɗinki. To ina mama Musa gashi, wannan babba ne ma Musa. akwai Muhammad mijin yawa ungwacera Muhammad mijin yawa ungwacera waye Yakubu Muhammad gashi ina Musa Muhammad Muhammad mijin yawa sai Jafar Mahmud to gashi Muhammad a'a ka wannan kanan Muhammad miji yau gashi sai Muhammad Umar garin alkali dan shekara goma an gashe ka sai Yusuf Muhammad Antiya garin eh garin Batari Yusuf Muhammad Antiya to miƙa masa garin Batari Usman Umar Black Market, unguwar Black Market, Usman Umar, ɗan shekara shida, baraya ɗan shekara shida. Allah ya sa albarka. Abdu Hamida, unguwar cike. Abdu Hamida, unguwar cike. Abdu Hamida, unguwar cike, ɗan shekara ba a faɗi shekarun ba. Buba Ahmadu, unguwar